إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا كان درسنا تفسير القرآن من جرمه a cikin suratul ankabut jiya mun kwana ƙarshen aya ta uku a wannan sura mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin waɗanda suka yi imani cewa ba za su zam masu tabbataccen imani ba dole har sai Allah ya jarabce su jarrabawa sunnar Allah ce a cikin rayuwa. Allah ya ce, wala kadifatan nan lazina min qablihim Allah ya ce, haƙiƙa mun jarrabi al'ummomin da suka gabace su. Ma'ana, mun jarrabi al'ummomin da suka gabaci al'ummar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Me yasa ake jarrabawar? Allah ya ce, fala ya alaman nan lahun lazina sadaku, wala ya alaman nan Domin Allah ya bayyanar da waɗanda suka yi gaskiya cikin imaninsu imanin na gaskiya ne na gaskiya ne wali ya alaman nalkazibin kuma Allah ya bayyanar da waɗanda suka yi ƙarya a cikin da'awarsu ta imani kenan babu wadda zai zama mai imani imaninsa ya zama tabbataccen imani har sai Allah ya jarabce shi akan imani mun karanta ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, Am hasibtum an ta dakulul jannata, Allah ce yanzu kuna tsammani, haka za ku wuce, ku je ku shiga aljanna don kun ce kun yi imani, alhalin irin abun da ya samu al'ummomin da suka gabace ku bai same ku ba? Kamar wani ne ya tambayi Allah ya ce, Me ya same su? Allah ce, Masatumul ba'asa'u, wadda wa zulzilu hatta ya kular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah Allah ya ce mun jarabce su da talauci mun jarabce su da cututtuka mun jarabce su da matsatsin rayuwa Allah ya ce mun jarabce su mun jijjiga al'amarin su Allah ya ce har takan kaiwa annabin su manzon su da waɗanda suka yi imani tare da shi suna cewa yaushe ne nasarar Allah za ta zo kaga ai an ji jiki to wannan sunnar Allah ce a cikin rayu imani da kake cewa kayi imani Allah ya ce to ka shirya akwai kalubale game da imani akwai jarrabawa akan imani wannan aljanna aljanna da muke roƙon Allah muke so mu shiga Allah ya ce to ba za ku shiga aljanna ba sai an muku jarraba wannan kuma duk wani matsayi ko a rayuwar duniya haka yake idan aka ce wannan likita ne baka san iya jarraba wanda ya fiskanta ba kafin ya kai wannan mataki idan an ce wannan injiniya ne idan an ce wannan abu kaza ne idan an ce wannan abu kaza ne to fa sai an yi gwaji kafin a tantance abin da yake nagartacce da kuma wanda ba nagartacce ba mun karanta a suratun nur waɗanda suka ce sun yi imani Allah ya ce amma ba mu'minai ba ne me yasa ba mu'minai ba ne Allah ya ce saboda in an kiraye su zuwa ga hukuncin Allah hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce suna juya baya Allah ya ce manzon Allah ya ce mutum ya yi watsi ya kama tafiyarsa Allah ce to wannan kuma ba zai dawo ya ce shi mumini ba innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na Allah ce furuci da ke fita daga bakin mu'minai in dai mu'mini ne aka ce mishi ga hukuncin Allah ga hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi to yakan ce kawai mun ji mun bi mun ji mun bi saboda ka ƴan uwa masu albarka abinda suratul ankabut ta fara da shi shine wannan maganan imani da muke akwai jarrabawa a kansa mun kuma karanta ayoyi da suke bayani akan nau'uka irin na jarrabawa da mumini zai fuskanta mun ji irin jarrabawa da annabi ibrahim ya samu kansa a ciki irin jarrabawa da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu kansa a ciki ga irin jarrabawar annabi ayyub alaihi salatu wa salam irin jarrabawar annabi suleiman wa laqad fatanna suleiman wa laqad fatanna suleiman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma ana annabi dauda ma Allah ya ce wa zanna dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa karra raki'an wa anab ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب to annabi ya ce shi kuma jarrabawar mataki mataki ne yadda na manzanni ya zo da zafi da tsanani haka kuma na sahabbai haka kuma na tabi'ai haka atba'ut tabi'in haka kuma wadda suka biyo su a baya gwargwadon imanin mutum da Allah da riƙonsa da addini to gwargwadon jarrabawar da za a mishi saboda ka jarrabawa akwai jarrabawa nasararka shine ka ci wannan jarrabawa da Allah subhanahu wata'ala ya maka Allah ya samu dace to za mu tashi a farkon aya ta hudu to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم Allah ya ce, Am hasiban lazina ya amaluna sayi'ati an yasbikuna, Allah ya ce yanzu zato suke yi, tsammani suke yi, allazina ya amaluna sayi'ati waɗanda suke munanan ayyuka an yasbikuna, Allah ya ce za su tsere mana, za su kubuce mana, Allah ce ba za mu cin musu ba, ma'ana su aikata munanan ayyuka kuma ya tafi a banza, Allah ya ce haka suke tsammani. am hasiban ladina ya'maluna sayyi'ati Allah yace yanzu zato suke yi waɗanda suke aikata munanan ayyuka an yasbiquna Allah yace za su tsere mana za su tafi su sha bayan sun yi munanan ayyukan kuma ba abin da zai biyo baya Allah yace sa'a ma yahkumun Allah yace wannan hukunci da suke yi Allah yace ya munana ka ɗauka za ka yi abin da ka ga dama kuma ka wuce ka tafi salun alun Allah ya ce ka yi mummunan tunani Allah ya ce ka yi mummunan tunani idan mutum zai aikata munanan ayyuka to dole akwai abin da zai biyo bayansu wannan sunna ce ta Allah ibnul qayyim yake cewa Allah ya ƙulla alaka tsakanin saƙon Allah da shiga matsala ya ce irin yadda ya ƙulla alaƙa tsakanin wuta da ƙuna in baka ƙone ba baka sa hannunka ba idan baka shiga matsala ba baka saba ma Allah ba kawai sai dai a jira lokaci Allah ya ce am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna yanzu waɗanda suke aikata munanan ayyuka Allah ya ce suna ji za su tafi babu komai ba abin da zai biyo baya Allah ya ce sa'a ma yahkumun wannan hukunci wannan tunani da suke yi Allah ya ce mummunan tunani ne Allah ya ce tunanin su ya munana dole akwai abin da zai biyo baya wannan kuma tsari ne na Allah akan rayuwa tsari ne na Allah akan rayuwa duk abin da ka ga kake aikatawa ba daidai ba malam ka shirya karban sakamakonsu ka shirya karban sakamakonsu da ka karba da ka karba wannan kuma ko hausawa abinda suka ce abinda ka shuka shi za ka girba mutum ba zai shuka gero ya je gonarsa ya girbe dawa ba mutum ba zai shuka shinkafa ya je ya girbe alkama ba abinda ka shukan nan to yadda kaga wannan karin maganan yake malam haka abun yake komai da sakamako irin nasa akwai waɗanda Allah ya ba da misalsalinsu sun riƙa sun kai sun kawo wa adam وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وقارون وفرعون وفرعون وهامان وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم القرآن.
من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ce wa Adam da Adawa wa Samuda da Samudawa wa ta bayyana lakum min masakinihim Allah ya ce ai wani sashi na gidajensu ya bayyana gare ku ga gidajen ga gidajen Allah ya ce kun san dai ba ku ne kuka zauna a cikin irin waɗannan gidajen ba wa zayyana lahumu shaytanu a amalahum Allah ya ce shaydan ya kayatar musu da ayyukansu ya tsara musu yadda za su bijire ma Allah su juya baya ma dokokin Allah fasaddahum anis sabili sai ya kange su daga tafarkin Allah wa kanu mustabsirin Allah ce kuma bayi ne da suke da basira da za su iya fahimtar gaskiya wa qaruna Allah ce da qaruna wa hamana wa ƙaruna wa fir'auna da fir'auna wa hamana da hamana kai daga jin sunayen nan kasan ƙarshen rashin arziki kenan Eh, eh, eh. shi yasa alƙur'ani malam alƙur'ani da za mu riƙe ƙur'ani a ma'aunansa idan aikin arziki za ka yi sai a kawo maka aikin arzikin wadda sai dai ka roƙi ka zama mad- madamacinsu idan rashin arziki ne akwai wadda rashin arzikinsa ko albashi aka ma baka isa kai ba idan kyauta ne idan sadaka ne duk abin da ka sa a gaba yanzu ai ga sunan karuna ya fito karuna mai kudi ne Allah ne ya ce mai kudi ne mai kudi ne ko ba mai kudi ba ne wadda Allah ya ce mai kudi ne ai mai kudi ne to duka duka saboda ka idan rowa ne akwai su inna balaunakum kama balauna duka gashi nan alkur'ani alkur'ani haka yazo adawa da suka rika suka kama ƙasa sun taɓa gaya ma annabinsu annabi hudu man ashaddu minna quwwa فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن إن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون suka samu annabi hudu alaihi salatu wassalam suka ce kana ta yawan gaya mana za a yi mana azaba za a yi mana azaba suka ce ka dube mu ka dubi kirar mu man ashaddu minna quwwa wai zai iya kama mu ya ladabtar da mu jama'a mun fahimta man ashaddu minna quwwa Allah sai ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah ce to ba za su lura ba Allahn da yayi su ya fi su karfi in Allahn zai yi mai karfi sai yayi wanda ya fi shi karfi da Allah ya tashi kashe su sai turo musu guguwa ba ba karshen ta ba kenan guguwa iska idan ta ɗauki mutum za ta kaɗa shi sai ta yi sama da shi iyaka sai ta sako shi idan ya faɗi sai kansa ya tsinke sakarha alaihim saba alayalin سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية kwana bakwai da ini takwas iskar ta yi tana kaɗawa Allah ce sai ga su a zurzube kamar itatuwan dabino ba magana ya ƙare ba suka je suka same shi suka ce mishi to muna roƙonka abinda ka ce in ba mu bi ka ba in ba mu yi imani ba abinda ka ce zai faru muna jira ya faru Allah sai ya ce to su jira lokaci kasan shi Allah akwai time ko zaginsa kake lokaci zai sa maka lokacin da al'amarin ya cika Allah sai ya gangamo musu wannan guguwar ta azaba falamma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatihim عارضا مستقبلة أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا
فلما رأوه آرجا مستقبل فلما أوديتهم رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين lokacin da wannan guguwar ta taso Allah ce falamma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatihim lokacin da suka ga wannan iskan ta taso da duwatsu a cikinta ta tinkaro gidajensu ƙalu sai suka ce haza aridun mumtiruna suka ce ga ruwa ya taho yau za mu samu ruwa ga hadiri ya taso za mu samu ruwa Allah ya ce bal masta'jaltum bihi Allah ce ba ruwa bane abinda kuka ce a zo da shi ne rihun Allah ya ce wata irin iska ce fiha azabun alim da take ɗauke da azaba mai raɗaɗi a cikinta tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana markaɗa duk abin da ta biyo kansa da izinin ubangijinta Allah ce fa asbahu la yura illa musakin labarin ya ƙare labarin ya ƙare wa samuda samudawa su suka samu annabi salih alaihi salatu wassalam suka ce mishi idan kai manzan Allah ne na gaske ga wani dutse ka fitar mana da raƙuma daga dutsen za mu yi imani ya roƙi Allah raƙumar ta fito ba ka ji ana naƙatullahi naƙatullahi sai ce to wannan raƙuma tun da aya ce da Allah ya bani a matsayin mu'ujiza to ga tsarin da za ku rayu da raƙumar sai suka je suka haɗa kai suka ce a kashe raƙumar a kashe raƙumar kai kasan wanda ya kashe raƙumar Allah ai ya kashe jaraba eh Allah ce idin ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها fakadzabuhu wa aqaruha فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف ركش.
عقباها lokacin da annabi salihu alaihi salatu wassalam ya samu labari suna shirin kashe raƙumar sai ya je ya gargaɗe su ya ce ku kiyayi raƙumar Allah ku kiyayi raƙumar Allah fakar abubu suka ƙaryata shi fa'aƙa ruha suka soke ta wani shaƙi aka samu shi ya je ya caka mata mashi fanadau sahibahum fata'ata fa'aqara shikenan tayi tangal tangal tangal tangal ta je ta fadi ta fadi ta mutu ta mutu Allah ya ce ma annabi salihu to ka gaya musu duk wanda zai yi abun da zai yi wanda bai gama iskancin sa ba ma ya gama a kwana uku
فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام tamatta'u fi darikum salasata ayyam Allah ya ce duka samudawa Allah ya ce saura musu kwana uku a duniya duk wanda yake da abun da bai gama ba Allah ya ce je ya gama ba shi kenan ba kwana uku faddam dama alaihim Allah ya yi markaɗe da daka a kansu fasawaha kuma ya daidaita ta kowa ya ɗanɗane ta kuma ya ce wala ya kafu uku baha Allah ya ce ba ni tsoron me zai biyo baya yanzu in za a yi zaɓe ba kana ganin kowane saƙo da lungu ana zuba 'yan sanda ba saboda gwamnati tana tsoron me zai biyo baya Allah ya ce shi kuma ba shi tsoron me zai biyo baya Yes, eh, wala ya kafu uku ba Allah ya ce ba yi tsoron me zai biyo baya in ya kashe babanka kawai ku yi hakuri ku yi hakuri. to akwai abin da zai biyo baya Eh, haka suka tafi Allah ya ce wa ƙaruna haka ƙaruna sai ya zama zakaran gwajin dafi ga miyagun masu kuɗi waɗanda dukiyarsu tana bayyana ne ana sanin suna da dukiya ne kawai a wajen fantamawa e Allah ya ba da labarin ƙaruna wani fita da ya taɓa yi da mahaya da ado da aka yi na gwalagwalai da kayan ado da abubuwan da ya bayyana sai da ya ɗauki hankalin al'umma فخرج على قومه قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم fakharaja ala qaumihi fi zinati Allah ce karu ne ya fito a cikin mutanensa a cikin ado mahaya irin adon da aka musu dawakai irin adon da aka musu zagage irin adon da aka musu wata irin fita ce da basu taba ganin irin ta ba qala alladhina yazunnuna qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya Allah ya ce sai 'yan duniya waɗanda damuwarsu a buga duniya suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun ina ma a ce mu ma muna da irin abin da aka bawa qaruna innahu ladhu hazin azim suka ce kai qaruna yana da babban rabo idan ma wani in kana so ka gane mai dukiya ne to idan an tashi bikin ƴaƴansa amma a harkar masallaci ba za ku san mai kuɗi ba talakawan anguwa ba za ku gane yana da hali ba idan marayu akwai su a gari ko a anguwa ba za a gane mai kuɗi ba ne idan ana so a gane shi mai kuɗi ne wani hidima wani biki ya taso Eh, irin kuɗin su karuna ke to shi ma Allah ya faɗi yadda ya biyar da shi domin gwamnatin fir'auna yana daga cikin jigajiganta rukunnanta da karuna da hamana eh eh Allah ya ce wa ƙaruna wa fir'auna fir'auna ka ai ba sai an yi sharha ba eh a wani ku zaka ji Allah yana cewa wa fir'aunu dhul autad al autad jam'i ne na watat idan mulki ya kama ƙasa fir'auna shi kadai yakan zauna a ofis ya ce yau a kashe mutum dubu ɗari kuma ko ko peaceful demonstration ba wanda isa yi eh yakan tashi ya ce yau a yanka yara dubu hamsin yankan rago ko mita baka isa kai ba yanzu akwai wadda isa yi wannan a duniya babu wallahi malam shi ya sa da fir'auna ya mutu da fir'auna ya mutu Allah ya tsamar da gawarsa daga ruwan ruwa bai tafi da ita ba Allah ce domin in yi wa'azi wa masu mulki da fir'auna
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanika bayan fir'auna ya mutu Allah ya ce to yau zan tsamar da kai daga cikin ruwa da gangan jikinka a ajiye ka a gefen ruwa kowa ya ganka litakuna liman kalfaka aya Allah ce don ka zam darasi wa masu mulki da yake bayanka to yanzu wani sai ya tashi ya tafi Egypt din bai san amfanin ganin fir'auna ba ai a nuna maka mai gidanku ne Allah boy eh eh mai gidanku ne eh eh shi ya tafi ya je ya ga gawan fir'auna ya gani amma bai san wani darasi ne akan gawan fir'aunan ba Allah ce fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman kalfaka aya don ka zama aya wa'azi ma wadda za su zo a bayanka eh shi yasa idan mutum mai mulki ya gagara fahimtar alƙiblar mulki to ya sa ma kansa sarƙar da zai tafi wuta da kansa izina ake ɗauka idan ka shiga gidan gwamnati kowane irin gidan gwamnati gidan shugaban ƙasa ne a a gidan gwamnatin jiha ne a a local government haka da ga hotunan wadda suka yi ciyamomi ga sunan a ofis akwai wadda lokacin da ya yi ciyaman na local government ɗin kan a lokacin baka gama primary ba ya wuce ko bai wuce ba akwai wadda lokacin da ya yi gwamna a jihar kan ko sakandare baka gama ba yau kai ma kana ofis ɗin haka ne ko ba haka ba kai ma raka wuce ko ba raka wuce ba wata rana a bayan hotonka sai an samu hotuna sama da guda hamsin yallaɓoi abu ya wuce ya wuce dama ce da mai mulki ke amfani da ita ya gina abun da zai zama mai sadakatu jariya har abada ya gina al'umma ya gina addininsa ya gina jiharsa ya gina ƙasarsa ya yi aikin da gobe in an zo zai more shi har yana kwanci a kabari amma mulki ka nuna kuɗi aici bayan jama'a mun fahimta shugaban ƙasa ko gwamna kuma don yana da kuɗi ai kauyanci ne ma ai kai ai ka wuce wannan kai yanzu ai kana aiki ne domin gina al'ummarka domin samar musu da mafita jama'a mun fahimta to irin masu mulki kuma na Allah an yi irin su annabi Suleiman shi kujerar da ya hau ba a taba samun wanda ya hau irinta ba da kansa da ya buga mulkin ya daga hannu ya roki Allah ya ce Allah karka sake dora wani akan kujera irin wannan قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب
annabi Suleiman ya daga hannu ya roki Allah ganin yadda yayi mulki shi a mulkinsa yana mulkan mutane yana mulkan aljanu su ifiritu duk suna nan su tururuwa duk suna nan su alhuda-huda tsuntsaye duka suna nan kai da kansa yace wa utina min kulli shay'in yace duk abin da mulki yake bukata an bamu duk duniya akwai shugaban da yanzu sai yace wa utina min kulli shay'in annabi suleiman aljani yakan yi laifi a mai duka a sa mai sarka a sa shi a sai ba haka Allah ya faɗa ba ƙur'ani wa akarina muqarranina fil asfat آخرين مقرنين في الأصفاد Allah ya ce ga kuma waɗansu aljanun an sa musu sarka Allah ya ce an kule su akwai wadda sai ya sa wa aljani sarka yanzu babu to malam wannan shine language na addini to yaya da'ai wanda ya fahimci addini kace mishi ba kawai duta yadda ka zo ya san ire-irenka da iyayen gidanka shi annabi suleiman dukiyar da yake gudanar da gwamnatinsa ba fetur ake sayarwa a samu kuɗi ba aljanu ne suke nitso a ɗebo gwalagwalai da lu'ulu'u da duk abin da ake bukata a zo amma wallahi annabi suleiman yana tsaye a kan kafansa ana aiki wa mutane yanki jiki ya mutu ba a ofis ya mutu ba ba a gidansa ya mutu saboda ya san hakkin waɗanda yake mulka amma yanzu daga mutum ya samu mulki shikenan ƴaƴansa sun yi kuɗi abokansa sun yi kuɗi matarsa ta yi kuɗi ƙannan matansa sun yi kuɗi ƙannan kowa ya yi kuɗi haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne to rashin fahimtar mulki ne rashin fahimtar mulki ne Allah ce wa hamana da hamana shi ne vice president kasurgumin munafiki kasan dama gwamnati da yawa gwamnati da yawa in ka samu shugaban da bai san Allah da addini ba to gwamnatin ba ta tsayawa sai da munafikai akwai waɗanda ake gaya musu ko takara zai yi ya ce mishi mutu akwai irin malamin da fa sai ka gansu in fa irin wannan malamin in baka da su abin ba zai yiwu ba wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne ƙarya ne to Allah sai ya ce fa kullan akadna bi dhanbihi ba'un in ba'u sababiyya ce kowane ɗaya daga cikin su Allah ya ce mun kama shi da irin laifin da ya aikata abin da ya shuka Allah ya ce sai da ya kwashi fa minhum wa minhum man arsalna alaihi hasiba Allah ya ce daga cikinsu akwai wadda muka turo wa guguwa da iska mai ƙarfi da take ɗauke da tsakuwa adawa kenan wa minhum man aka zathu sayhatu Allah ya ce daga cikinsu akwai da tsawa ta halakar da su samudawa kenan wa minhum man kasafna bihil arda Allah ya ce daga cikinsu akwai wadda muka kisfe shi a ƙasa ƙaruna kenan wa minhum man agarakana Allah ce daga cikinsu akwai da muka nutsar a cikin ruwa fir'auna da hamana fama kana Allah li yazlimahu Allah ce kuma Allah bai musu haka don ya zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ce su suka zalunci kansu to malam in dai wai har kana tunani wai za ka yi abin da ka ga dama a sabon Allah kuma ka tafi salun alun Allah ce wallahi baka yi tunani mai kyau wallahi baka yi tunani mai kyau ba maganin shiga matsala na sabon Allah wallahi shine tuba saboda ka wani duniya yake nema akan duniyan sai ya hada kai da kungiyar tsafi-tsafi Allahu akbar wani sai ya hada kai da matsafa wani sai an zub da jinin mutane wannan kujerar mulki da kake gani da yawa akan shiga harkar tsafi-tsafi akanta malam wadda ya shiga harkar tsafi ɗani ɗaya Allah ce ba shi da rabo a lahira ba shi da rabo a lahira ba shi da rabo a lahira ba shi ba Allah ba Allah ba shi miyagun ayyuka wannan zinace-zinace da biye-biyen matan nan dukka shirya wa karɓar sakamakonsa ka shirya wa karɓar sakamakonsa maganinsa kawai ka tuba ka daina shi kuma a tsarin Allah in ka tuba ka daina ka sha wallahi na daga cikin rahamar Allah in ka tuba ka tubu ka daina ruwa ta sha amma wallahi kana cikin abin ka shirya ma karɓan abin da zai biyo baya shi Allah in ya ja layi in ka tsallake wallahi sai an ɗauke ka wannan ƙa'idarsa ce to Allah ya ce am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna yanzu waɗanda suke aikata munanan ayyuka tsammani suke yi za su tafi salun alun Allah ce ba damu musu komai ba ba abin da zai biyo baya sa'a ma yahkumun Allah ce wannan hukunci da suka yi na ganin za su tafi su sha babu komai Allah ya ce wannan hukunci ya munana Allah ya ce wannan hukunci ya munana wannan hukunci ya munana annabi adam alaihi salatu wassalam itace ya ce Allah ya nuna mishi a cikin aljanna ya ce mishi karkaci duk aljanna ku ci ku sha yadda kuke so وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Allah ya ce wa kulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal janna Allah ya ce muka ce ya Adam ku zauna da kai da matarka a gidan aljanna wa kula minha ragadan haisu shi'ituma ku ci ku sha yadda kuke so ta yadda kuka ga dama a gidan aljanna amma sai ya ce wala taqraba hadhihi shajara kar ku kusanci wannan itace kar ku taba ta kar ku taba ta kasan shi kuma Allah akwai doka jarrabawan kenan jarrabawan kenan shikenan ka gama tsamin bakinka da nasiharka da komi shikenan kai ma sai ka gangaro a wayarka abinda kake hanawan gashi sai ya ga yaya zaka yi zaka wuce ko zaka kalla e wani iskancin da yake yi a wayansa a bayan gari ma ba a yi haka ne ko ba haka ba ya faɗi a jarraba ko bai faɗi ba ya faɗi eh jarrabawa ce shi Allah haka yake sai ya ce mishi to ga wannan itaciyar karkuci shedan ya dinga kaiwa da kawowa ya dinga kaiwa da kawowa wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين sai da ya rantse ma annabi adam ya ce wallahi nasiha ce annabi adam sai ya rafkana Allah ya kira shi fanasiya sai ya manta kawai annabi adam da matarsa sai ga sun ci itaciya sun ci itaciya sun ci itaciya bayan sun ci itaciya Allah sai ya kira su وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن لنكونن من الخاسرين wanadahuma rabbuhuma ubangijinsu sai ya kiraye su sun ci itaciya sun ci Allah sai ya ce ma annabi Adam da matarsa alam an hakuma an tilkuma shajara Allah ya ce ma annabi Adam da Hawwa uban hane ku cin itaciyar nan ba wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin ban gaya muku ba cewa shaydan makiyinku ne mabayyani yanzu ba yana jira ya ji me annabi Adam zai ce ba to shi kuma Allah haka yake kuma tarbiyyar da ya mana kenan duk wadda ake tuhuma dole sai an bashi dama yayi magana karka cewa matarka ta je ta dawo daga anguwa karfe 1 ta dawo karfe 4 tana zuwa ka hauta da fada a ka tambaye ta me ya faru idan ta kare kanta shikenan idan bata kare kanta ba shikenan ba haka yi ma iblis ba ya ce a yi sujuda iblis ya ƙi ƙala ya iblisu sai ya ce mishi ya iblisu malaka Allah ta kuna ma'asajirin me yasa ba ka yi sujuda ba ai Allah ya san me yasa bai yi sujuda ba ya sani ko bai sani ba to amma saboda a karantas da kai duk wadda da a hukunta sai an ba shi dama ya ce ma Allah kawai ba zan yi ba ne lam akul li asjuda li basharin قال kalakata لم wa min أكن sulsalin min amadin masdud لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون Ali ya ce lama kulli asjuda li basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun yace kawai badan yi bane ina ganin mutumin da aka yi shi da bushashiyar bakar tabo a gabana mai sujuda yace ma Allah kawai badan yi bane badan yi bane ba ya bada ansa ba saboda haka ba ala'ance shi ba sai bayan ya bada ansa alam an hakuma an tilkuma shajara Allah ce ma annabi Adam da matarsa ban hane ku cin itaciyar nan ba wa aqullakuma ban gaya muku ba inna shaytana lakuma adu mubin shi yasa alaji ali wallahi kaga addini wadda zai yi da gaske ne kawai zai yi nasara yanzu haka kawai yarka tana gidan miji za ta ɗebo maka rigiman gidanta ta kawo tun kamfa mijin ya zo ya yi bayani za ka ji dadi yana cewa wannan bai san mutunci ba bai- to dadi kana nan ne aka yi faɗa kana nan ne aka yi faɗa faɗansu da suka yi da daddare a gidansu yanzu yarka ta wadatu in ta ma bayani a hukunta mijin ba mutumin kirki bane da jawabin yarka to kaga wadda zai tsaya yayi daidai sai wadda ya yarda zai yi addini tsakanin shi da Allah jama'a mun fahimta Allah ya ce musu ba na hana ku cin itaciyar ba me yasa kuka ce annabi adam da matarsa ba su ce komai ba qala rabbana zalamna anfusana kawai suka ce Allah mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana Allah kuma in baka gafarta mana cin itaciyan nan ba wa tarhamna Allah in baka ji kanmu da rahama ba lanakunanna minal kasirin Allah zamu zama cikin wanda suka yi asara don su sun san saba ma Allah makomarsa kawai iya respond da suka yi Allah ba mu kyautata ba mun zalunci kanmu Allah ka yafe mana kala rabbana zalamna anfusana suka ce ya ubangiji mu mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana wa tarhamna Allah in baka gafarta mana ba baka ji kanmu ba lanakunanna minal kasirin zamu zama cikin waɗanda suka yi asara Allah kai hakuri ka yafi mana ka yafi mana shi Allah da kansa yace fatalaqa adamu min rabbi فتلقى kalimatin fataba alayhi آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم Allah ce fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim Allah ne ya lakana ma annabi Adam kalmomin da zai yi tuban da su ma ya karbe su daga wajen Allah ya tuba kuma Allah ce fataba alaihi Allah ya yafe shi ina case plus an yafe shi an yafe shi to saboda ama wa'azi am- a nuna ma darasi irin na rayuwa bayan an gama kes Allah sai ce mishi to a sauka daga aljanna Allah magana bai kare bane ce magana ya kare amma dai ku dawo duniya Yawwa. can da ake ce mishi wa kula minha ragadan sai da annabi adam ya dawo sai yayi noma ya ci abinci Nana Hawwa'u da aka ce fakula minha ragadan ku ci ku sha yadda kuke so sai ta yi murhu ta yi abincin da rata ci. Jama'a mun fahimta? Ba ba a yafe mishi bane. Amma abun buga misali ne wani baya. Jama'a ni muna fahimta? Annabi Yunus shi wazi ya ka tura shi. da ya je sai ya gamu da kangararru yana yi ana ihu ana atule sai ya yi zuciya ya tafi yana tafiya sai ya fada matsala me laifinsa Allah ce ko ba mu ce ya tafi ba ya tafi shi yasa da aka matsa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cutarwa Allah sai ya ja kunnen shi ya ce mishi فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم Allah ya ce fasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibil huti kar kai irin na mai kifin nan jama'a mun fahimta yawa to shi Allah haka yake in yace kai gabar in kai gabar maso kudu zaka samu matsala inda yace kai kai idan aka ce ka zauna kar ka tsuguna in ka tsuguna zaka samu matsala in an ce ka tsuguna kar ka zauna in ka zauna da ka samu matsala to can kawai sai ga annabi yunus a cikin kifi yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka ji irin addu'ar annabi adam ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin don Allah cewa yayi yayi tsammanin ba za mu taba shi ba. eh waz zannuni وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Allah ya ce wa zannuni ma'abucin kifi ba annabi Yunus ba idh dhahaba mugadiban lokacin da ya tafi ya bar mutanensa a cikin fushi Allah sai ce fa zanna allan naqdira alaihi shi ya dauka bara mu yi mai komai ba fanada fi zulumat Allah ce sai gashi a cikin kifi to shikenan ya koma ga Allah Allah ya fidda shi bayan an fidda shi aka ce to koma wajen wa'azi Allah kuma ya ce ba dun tuba da wannan tasbihin ba har a ta da alkiyama Allah ya ce da yana cikin kifi فلولا أنه كان من المسبحين falaula annahu kana min almusabbihin Allah ce ba dun ya samu kansa a cikin masu tasbihi a cikin kifin nan ba للبث في بطنه إلى يوم يبعثون to da yayi ta zama a cikin kifin har ran da za a tada bayi jama'a mun fahimta to shine Allah ke ta am hasibal ladina ya'maluna sayyiati an yasbiquna waɗanda suke aikata laifuffuka Allah ya ce zato tsammani suke yi da su tsere mana ma'ana da su tafi babu komai sa'a ma ya hukumun Allah ya ce tir da wannan hukunci da suke yi to sai Allah ya ce ƙara mana ɗaya من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم man kana yarju liqa Allah kuma duk wanda yake fatar gamuwa da Allah saboda haka ya tsaya yayi aiki mai kyau ya kyautata duk abin da ake bukata ya kyautata duk abin da kaga muke yin nan kowa wa kansa yake yi wallahi kowa wa kansa yake yi kowa wa kansa yake yi Allah ya ce to man kana yarju liqa Allah duk wanda ke fatar haduwa da Allah lami lafiya su hadu da Allah a cikin alkhairi ya dace da rahamar Allah to fa ya tsaya yayi aiki mai kyau fa inna ajalallahi la'at Allah ya ce ajalin Allah na nan tafi yadda muke karatun nan wallahi wata ran yammacin ka na farko aka bari ke eh wata ran yammacin ka na farko aka bari ke eh wata ran yammacin ka na farko aka bari ke zai zo ko ba zai zo ba zai zo Allah ce to fa inna ajalallahi la'at Allah ce gashi nan yana zuwa saboda ka idan kyawawan ayyuka kake yi ajalin Allah na tafi idan munanan ayyuka kake yi Allah ya ce ajalin Allah na tafi Allah ya ce wa huwa sami'ul alim Allah mai ji ne Allah mai ilimi Allah ya samu dace Amin.
to jama'a sai mu kwana anan sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik